نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوة الإسلام نقف اليوم بتدبر وإمعان مع سورة هي قصيرة في هجمها لكنها كبيرة في معانيها وهي قوله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر يروي الإمام الطبراني في المعجم الأوسط والإمام أبو داود في الزهد والإمام مأمر بن راشد في الجامع والإمام أبو بكر بن أبي شيبة في المصنف والإمام البيهقي في شعب الإيمان بإسناد صحيح عن أبي مدينة عبد الله بن هسن الدارمي رضي الله عنه قال كان الرجلان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقيا لم يفترقا حتى يقرأ أحدهما على الآخر والعصر إن الإنسان لفي خسر إلى آخر السورة ثم يسلم عهدهما على الآخر وذكر المفسرون عن الإمام الشافعي رحمه الله قوله لو تدبر الناس هذه السورة لوسعتهم وفي لفظ لو ما أنزل الله على خلقه حجة إلا هذه السورة لكفتهم فقد أقسم الله سبحانه وتعالى في بداية هذه السورة بالعصر ولله سبحانه أن يحلف ويقسم بما يشاء من زمان ومكان وأشخاص وغير ذلك ولهذا ورد قوله تعالى والصافات صفا والزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا وقوله سبحانه والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا وقوله سبحانه والنازئات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا وقوله تعالى والسماء ذات الحبك وقوله سبحانه والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود وقوله تعالى والسماء والطارق وقوله سبحانه والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع وقوله تعالى والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما دحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها وقوله سبحانه والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى وقوله سبحانه فوربك لا ي... فورب فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما وقوله تعالى فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون وقوله سبحانه فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنهضرنهم حول جهنم جثيا وقوله تعالى فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون وغير ذلك من الآيات وجواب هذا القسم أي والعصر هو إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا إلى آخر الآية آخر السورة والألف واللام في كلمة الإنسان للاستغراق ومعنى ذلك أن كل إنسان كائنا من كان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر فهذه أربعة عناصر وهي الإيمان والعمل أي العمل الصالح والتواسي بالحق والتواسي بالصبر وليس ينجي من الخسران شيء إلا الإيمان وإلا الأعمال الصالحات وإلا التواسي بالحق والتواسي بالصبر إخوة الإيمان إن الإيمان الحق هو لب التوحيد وأسه وجوهره والعمل الصالح جزء من التوحيد وتحقيق التوحيد هو السلامة من الشرك والبدع ذلك أن الإسلام مبني على أركان خمسة كما روى ذلك الإمام البخاري والإمام مسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان فالركن الأول هو التوحيد وله شقان كما ترون شق هو شهادة أن لا إله إلا الله وهو المتضمن لتوحيد الله في ألوهيته وربوبيته وفي أسمائه وصفاته وشق هو شهادة أن محمدا عبد الله ورسوله وهو المتضمن لتوحيد المتابعة لنبينا محمد عليه الصلاة والسلام بأن لا يؤبد الله تعالى إلا بما بينه نبيه المصطفى عليه الصلاة والسلام وفي قوله تعالى إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات إشارة إلى وجوب تحقيق التوحيد في كلا شقيه كما قال تعالى في سورة الكهف ومن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا وفي قوله تعالى وتواصوا بالصبر وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر إشارة إلى وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهو المعنى الذي يحمله آيات كثيرة وأحاديث جمة منها قوله تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون وقوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون وقوله تعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون وقوله تعالى لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون وقوله عليه الصلاة وأتم التسليم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه وإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان وقوله عليه الصلاة والسلام ليبلغ الشاهد منكم الغائب وقوله بلغوا عني ولو آية فاتضح أيها الإخوة من ذلك أن سورة العصر مع قصرها ومع صغر هجمها قد حوت كل مطلوب لنجاح الإنسان فجاءت بوجوب تحقيق التوحيد ونبذ الشرك والابتداع والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فصدق بذلك الإمام الشافعي في قوله لو تدبر الناس هذه الصورة لوسعتهم إخوة الإسلام إن المواطنين النيجيريين يمرون بأيام صعبة من الناهية المعيشية والاقتصادية والأمنية ولا شك أن ذلك سنة من السنن الإلهية التي سبب معظمها عائد إلى صنع البشر وما يكترفه من الشر وأن هذه السنن قد تصيب بلدانا يرأسها صالحون مشفقون على مواطنيهم وقد تصيب بلدانا طالحون ظالمون لمواطنيهم وفي أيام الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه سنة ثمانية عشرة من الهجرة حلت بأهل الحجاز ظروف قاسية ومعيشة صعبة سميت تلك الفترة بآم الرمادة وقد كانت فترة شديدة ومصبغة عامة حيث منئ فيها أهل الحجاز غيث السماء لمدة عامين أو ثلاثة فاغبرت الأرض من شدة الجدب وكان الغبار يرتفع بين السماء والأرض كالرماد كما روي ذلك في الأدب المفت للإمام البخاري بسند صحيح نسأل الله تعالى أن يتقبل منا صالح أعمالنا ويرزقنا باتباع سنة نبينا في كل صغيرة وكبيرة ويوفق رئيس بلادنا بتوفيقه ويؤيده بتأييده ويرزقه بطانة صالحة ويسدد خطاه في جميع أعماله ونسأله أن يوفق حكام ولاياتنا في جميع أعمالهم وخدماتهم ونسأله سبحانه أن يعيد لبلادنا عافيتها وصحتها وقوة اقتصادها وعملتها ويرفع عنا الجهد أن الجهد وضيق الرزق ونبد العيش ويكشف عنا من البلاء ما لا يكشفه غيره ويجعل بلدنا آمنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين ويرفع عنا الغلا ويزيل عنا الفقر ويذهب عنا الجوع ويقضي على المجرمين المقتطفين وجميع أصناف الإرهابيين إنه سميع مجيب الدعوات بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآي والذكر الحكيم أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ‘Yan musulmi a wannan huduba tamu za mu karanta wata Sura mara tsawo amma mai yawan ma'ana wannan kuwa ita ce suratul asr al-asr wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr ma'ana ina rantsuwa da la'asar lalle jinsin mutum yana cikin asara face waɗanda suka yi imani suka aikata kyawawan ayyuka suka yi wa juna wasu cin lazimtar gaskiya suka yi wa juna wasu cin lazimtar haƙuri imamu tabarani ya ruwaito cikin littafinsa al-mawjamul awsat asari na 2124 da imam abu dawud cikin littafinsa az-zuhud asari na 402 da imam mamar ibn rashid cikin littafinsa al-jami' athari na dubu goma sha tara da ɗari hudu da arba'in da shida da imam ibn abi shaiba cikin musannaf athari na dubu ishirin da biyar da ɗari bakwai da goma sha biyu da imam al-baihaqi cikin littafinsa shu'abul iman athari na dubu takwas da ɗari shida talatin da tara da isnadi sahihi daga sahabi abu madina abdullah bin hist ad-darami Allah ya ƙara masa yarda ya ce, Sahabban manzon Allah mai tsira da amincin Allah sun kasance, idan mutum biyu daga cikinsu suka gamu da juna ba sa rabuwa, har sai ɗayansu ya karanta wa ɗayan, wal asri innal insana lafi khusr har zuwa ƙarshe tukun. Sannan sai ɗayansu ya yi wa ɗayan sallama a rabu. Intaha. malaman tafsiri sun ambaci cewa imamu shafi'i Allah ya masa rahama ya ce da mutane za su lura da wannan sura sosai to da ta wadace su a wani lafazin imamu shafi'i ya ce da Allah bai saukar da wata hujja akan halittarsa ba sai wannan surar to kuwa da ta ishe su intaha na'am kamar da kuke gani a nan Allah maɗaukakin sarki ya buɗe wannan surar ne da yin rantsuwa da lokacin la'asar wal'asar lalle shi Allah maɗaukakin sarki yana da damar yin rantsuwa da duk abin da ya ga damar ya yi rantsuwa da shi zamani ne abin ko wani guri ne ko wasu abubuwa ne abubuwan masu jiki ne ko na ma'ana duk dai abin da ya ga dama yana iya yin rantsuwa da shi Allah shi kaɗai ke da wannan dama amma halittarsa ya musu iyakoki game da abin da za su iya rantsewa da su Allah na rantsuwa lokaci ya rantse da zatinsa wannan shi ne ma ya sa za ku riƙa gani a cikin alkur'ani mai girma kamar haka wasu surorin a buɗe su da cewa wasaffati saffa fazzajirati zajira fattaliyati zikra ina rantsuwa da mala'iku masu yin sahu matukar sahu ina kuma rantsuwa da mala'iku masu tsawatarwa matukar tsawatarwa ina kuma rantsuwa da mala'iku masu karanta wasiƙu karantawa kamar da ya zo cikin suratul saffat aya ta ɗaya zuwa ta uku haka nan muna gani ana akan bude usurori da lafuza kamar haka fazariyati zarwa falhamilati wiqra faljariyati yusra falmuqassimati amra mana ina rantsuwa da iska mai kada turbaya kadawa ina rantsuwa da iskar da ke daukan giragijai zuwa wato giragijen ruwa mai nauyi ina rantsuwa da jiragen ruwa masu gudana cikin sauƙi ina rantsuwa da mala'iku masu raba abubuwa tsakanin mutane wani lokaci mukan ga wasurorin an buɗe su da lafuza kamar haka wanna zi'ati gharqa wanna shiqati nashta was-sabihati sabha fas-sabiqati sabqa fal-mudabbirati amra ma'ana ina rantsuwa da mala'iku masu tusgar rayukan kafurai matukar tusga ina rantsuwa da mala'iku masu nashaɗantar da rayukan mominai nashaɗantarwa ina rantsuwa da mala'iku masu ninkaya cikin ɗa'ar Allah ina rantsuwa da mala'iku masu yin tsere cikin ɗa'ar Allah ina rantsuwa da mala'iku masu tsara al'amura kamar da ya zo cikin suratun naziyat a ta farko zuwa ta biyar muna kuma gani a cikin alkurani kamar inda Allah ke cewa wasu sama izatil hubuk ina rantsuwa da sama mai kyakkyawar halitta kamar da ya zo cikin suratun zariyat aya ta bakwai muna gani kuma inda Allah ke cewa wasu sama izatil buruj wal yawmil mar'ud wa shahidin wa mashhud ina rantsuwa da sama mai ginin fadoji ina rantsuwa da yinin da aka yi alkawarin zuwansa ina rantsuwa da mai shaidawa da wanda ake shaida a kansa suratul buruj aya ta 1 zuwa ta 3 muna kuma ganin wani lokaci inda Allah ke cewa was sama'i wat tariq ma'ana ina rantsuwa da sama ina kuma rantsuwa da mai bayyana cikin dare haka nan muna gani inda Allah ke cewa was sama'i zatir raj' wal ardi zatis sada' mana ina ranzuwa da sama ma'abuciyar ruwa ina kuma ranzuwa da ƙasa da ƙasa ma'abuciyar ƙoramu da koguna kamar da yazo cikin suratul tariq aya ta 11 zuwa ta 12 muna kuma gani inda Allah ke cewa wash-shamsu wadhuhaha wal-qamari idza talaha wan-nahari idza jallaha wal-layli idza yaghshaha was-samai wama banaha wal-ardi wama dahaha ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها معناه ina rantsuwa da rana da kuma waluhanta ina rantsuwa da wata idan ta bita ina rantsuwa da yini idan ya kwaranye ta ina rantsuwa da dare idan ya lullube ta ina rantsuwa da sama da abin da ya gina ta ina rantsuwa da ƙasa da abin da ya shimfiɗa ta ina rantsuwa da rai da abin da ya daidaita ta ya kuma mata ilhamin fajircinta da takawarta kamar da ya zo cikin suratul shamsi ayat 1 zuwa 8 muna kuma gani inda Allah ke cewa wallahi idza yawsha wan nahari idza tajalla wa ma khalaqa adh-dhakara wal unsa ina rantsuwa da dare a lokacin da yake lullubewa ina rantsuwa da yini a lokacin da yake kwaranyewa ina rantsuwa da abin da halicci namiji da mace kamar da yazo cikin suratul laili aya ta 1 zuwa ta 3 muna kuma gani inda Allah ke cewa fa rabbika la yu'minun fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadayta wa yusallimu taslima ma'ana ina rantsuwa da ubangijinka ba za su yi imani ba har sai sun mai da hukuncin hannunka sai sun mai da hukunci hannunka cikin saɓanin da ke tsakaninsu sannan ya zamanto ba su sami wata damuwa cikin rayukansu ba game da hukuncin da za ka yi su sallama matuƙar sallamawa kamar da ya zo cikin suratun nisa aya ta 65 muna kuma ganin inda Allah madaukakin sarki yake cewa fa rabbika lanas'alannahum ajma'in amma kanu ya'malun ina rantsuwa da ubangijinka tabbas sai mun tambaye su gaba daya game da abin da su kasance suna aikatawa kamar yadda yazo cikin suratul hijri ayat 92 zuwa 93 muna ga inda Allah ke cewa fa wa rabbika lanahshurannahum washayatina thumma lanuhdhirannahum hawla jahannama jithiya ma'ana ina rantsuwa da ubangijinka tabbas za mu taro su tare da shaydanu sannan mu halartar da su gefen jahannama suna durkushe kamar da yazo cikin suratu maryam ayat 68 muna ga inda Allah ke cewa fa rabbis samai wal ardi innahu lahaqqun mithla ma annakum tantiqun ina ranzuwa da ubangijin sama da ƙasa lalle shi gaskiya ne tamkar yadda kuke magana kamar da yazo cikin suratul zariyat ayat 23 dama wasu ayoyi da yawa banda waɗanda kuka ji yanzu Allah madaukakin sarki yana rantsewa cikin su da abin da yake so ya rantse da shi yanwa musulmi Allah madaukakin sarki yayi rantsuwa a farkon suratun to suratul asr din nan da yace wal asr ina rantsuwa da al'asr ko wanda ko ne rantsuwa ko kowace rantsuwa tana bukatan jawabi me jawabin wannan wannan wannan rantsuwa jawabin shine lalle dukkan mutane suna cikin hasara face waɗanda suka yi imani suka aikata kyawawan ayyuka suka yi wa juna wasu cin lazimtar gaskiya suka yi wa juna wasu cin lazimtar haƙuri wannan wato shine jawabin rantsuwar da Allah ya yi da ya ce wal asl anan abubuwa hudu ne idan mutum ya yi su yake samun kuɓuta daga hasara sai a saurare su da kyau komin bunƙasar ka idan kana cikin ɗaya daga cikinsu to kana cikin mashkila da hasara ya zambilla waɗannan abubuwa kuwa su ne kamar haka na ɗaya imani na biyu aiki mai kyau aiki mai kyau shine wanda zai dace da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam na uku yi wa juna wasu shin lazimtar haƙuri gaskiya na hudu yi wa juna wasu shin lazimtar haƙuri wannan abubuwa guda hudu duk wanda ya tara su to ya kukuta daga asara a idanun shari'a a mahangar shari'a ko kuma ya fita daga hasara ta haƙiƙa wa musulmi lallai imani shine asalin tauhid shi kuma aiki mai kyau ɓangare ne na tauhidi sannan tabbatar da tauhidi yana nufin kubuta daga shirka da kuma bid'a domin shi musulunci an gina shi ne a bisa cika-cikai biyar kamar yadda Imam Bukhari ya ruwaito cikin sahihin hadisi na takwas da Muslim cikin sahihin hadisi na sha shida. daga sahabi Abdullah bin Umar cewa manzo Allah mai tsira da amincin Allah ya ce an gina musulunci akan abu biyar shaidawa babu abin bauta sai Allah da shaidawa Muhammad bawansa ne kuma manzonsa sai kuma sai da sallah da bayar da zakka da hajjin ɗakin da azumin Ramadan abubuwa guda biyar shi rukunin farko tauhidi yana da rassa biyu kamar da kuke iya fahimta in kuka lura na farko shaidawa babu abin bauta bisa cancanta sai Allah wato ka kadaita Allah da ibada ka kaɗe tashi game da rububiyarsa ka yadda shi yi kowa halicci kowa ka kaɗe tashi da ibada sannan ka kaɗe tashi da halitta sai kuma ka kaɗe tashi da sunayen da ya kaɗe ta kansa da su da sifofin da ya kaɗe ta kansa da su wanda ake kiransu tauhidul asma wa sifat bangare na biyu ko reshe na biyu shine shaidawa muhammad manzonsa ne kuma bawansa ma'anar haka shine ka kadaita annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da biyayya wato cikin abin da ya shafi ibadar Allah kada ka bauta Allah sai da abin da annabi ya ce ka bauta masa wanda ya haka ya tabbatar da tauhidi tabbatar da reshen farko nisantar shirka tabbatar da reshe na biyu nisantar bid'a domin bidi'a shine ka bautawa Allah da ba ba da abin da Annabi Muhammad ya ce ka bauta masa wannan shine bidi'a wannan kuma shine abin da yazo a ƙarshen suratul kahf wato inda Allah madaukakin sarki yake cewa wanda ya kasance yana kwadayin gamuwa da ubangijinsa sai ya sai ya aikata aiki mai kyau ma'ana ya lazimci sunna aikata aiki mai kyau shine lazimtar sunna kada ya hada kada ya hada da kowa cikin ibadar ubangijinsa wannan shine tabbatar da la ilaha illallah sannan a cikin fadar Allah suka yi wa juna wasu cin lazimtar gaskiya suka yi wa juna wasu cin lazimtar hakuri akwai ishara zuwa ga wajibcin yin umarni da ma'ruf da kuma hani hana munkari wato mummunan abu musulunci bayan kai imani ba a ce kuma kai ta baccinka ba bayan kai ka ya kokarinka ka kubuta a bisa zahirin al'amari to kuma kai kokari ka kubutar da wasu wannan shine musulunci ba wai kowa in ya tsira shikenan kuma sauran duniya duk su halaka ba bayan kai ka fahimci daidai kana bauta Allah daidai to kuma ka koma al'amru bil ma'ruf wan nahy anil munkar da haka imani zai cika al'amru bil ma'ruf wan nahy anil munkar bayan imani da aiki mai kyau sai kuma umarni yin wa'azi ta irin hanyoyin wa'azi daban-daban yin wa'azi zuwa ga aikata kyakkyawan aiki yin wa'azi domin a gujewa aikata mummunan aiki ayoyi da dama sun zo da wannan manufa a cikin suratu al-imran mun karanta su kamar yadda abin nan mun karanta su cikin larabci ɗazu a hudubar mu ta farko kuma akwai hadisai mara dama da suka zo cikin wannan marra aminkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati fa bi lisanihi fa in lam yastati fa bi qalbihi wa dhalika da'fu al-iman annabi ya ce duk wanda ya ga munkari daga cikin ku ya jirkita shi da hannunsa in ba zai iya jirkita shi da hannunsa ba to akwai mataki na biyu ta ya iya jirkita shi da wannan akan wannan mataki na biyu shine da harshen sa ce haka ba kyau ba daidai ba ne a yi haka in ba zai iya wannan ba don kada cutar da shi ko a kashe shi ko wani abu da ba zai iya ɗauka ba akwai mataki na ƙarshe shi wannan kam dole ne randa duk kawai ga baka kan mataki na ɗaya hanawa da hannu da iko kaga baka kan mataki na biyu hanawa da harshe sannan kaga baka mataki na uku shine bi kalbi kaji baka son abin a zuciyarka abin da ake baya maka daɗi ba mataki na farko ba na biyu ba na uku babu imani kenan an fahimta shi yasa annabi ya ce wa zalika ad'aful iman a ce ka ki abin da zuciyarka da gogolwarka ka ji baka son abin ba wai ka ji baka damu ba ana zinace zinace ka ji normal aurinka ba wata matsala ko da baka ce ayi ba ana sace sace kaga ba matsala ana kafirce kafirce kaga cewa kai ba abin da ya dame ka kai ba dai kana sallah ba kana abin nan in ba za ka yi hanawa da ƙarfi ba ba za ka hanawa da harshe ba a zuciyarka kam kaji ba ka son abin domin matakin ƙarshe kenan na imani kana ƙetare wannan sai jahannama shine mana wa zalika ab'aful iman to saboda haka al'amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar bangare ne na imani kada wani ya ga cewa shi yana kan hanya daidai saboda haka ba ruwansa sauran al'ummar duniya su mutu su kone ko su duk abin da suke so shi ba zai damu ba ba zai hana da ƙarfinsa ba ba zai hana da harshensa ba ba zai maƙi abin a zuciyarsa ba to wannan ya zama shine halinsa to kuma fa babu imani shi ma kuma ya sa ya komawa nukta sifir ya koma zero point Allah ya sauƙaƙe ɗan wa musulmi wajibi ne kowa ya san cewa a matsayinmu na ɗan Najeriya ba mu da wata ƙasa a aikace in ban da ita Najeriya ba mu da wata ƙasa a aikace duk inda ka je kai bako ne ana iya kuma koranka kowane lokaci ko kuma a maka gori kowane lokaci duk dai ba daɗi a kore ka ko a maka baƙaƙin maganganu a ma gori duk dai musiba ce amma in kasar ku ce kasar ku ce inda daɗi kasar ku ce in ma akasin wannan dai kasar ku ce to ba mu da wata ƙasa duk duniyan nan da sunan ƙasarmu haka inda za mu yi gadara da ita ƙasarmu sai najeriya kawai gaskiyar lamarin kenan in haka ne kuwa wajibi ne kowanne daga cikinmu ya sota ya yi kishinta a bisa iyakokin shari'a ya so ta so da bai ketare shari'a ba ya kishinta kishin da bai ketare shari'a ba wajibi ne kowanne daga cikinmu ya kare ta ya yi ya ƙoƙarinsa domin gina ta da mayar da ita ƙasa mai ci gaba ƙasa abin buga misali ku duba yanzu akwai wasu 'yan ta'adda da shaidan ya kawata musu ya kawata cikin zukatansu cewa lalata wayoyin babbar hanyar lantarki da ke ba wa najeriya ko bangare mafi yawa na najeriya ko bangaren arewa su suna ga wannan ita ce hanyar hanyar da za su bi su ji daɗi su ba wani haushi ko masu mulkin ƙasa haushi ko wani wanda suke gani ko wani gwamna ko ko dai mutanen ƙasar abinda za su yi kenan a gyara sa'an nan kuma su sake su bi dare su zo su yi barna su yanke ta yadda sai an ɗauki sati biyu sati uku kusan musibar da muke fama da ita kenan a wannan yanki kuma ɗan najeriya ne su kuma hankalin su a kwance suke wannan saboda tunani irin na dabbanci Allah ya sauke don Allah ina za mu kai irin wannan tunani na dabbanci ko ma wanda ya zarce na dabbanci dabbanci lalle wajibi ne mu ɗan Najeriya mu hankalta masu mulkinmu su hankalta talakawanmu su hankalta san cewa idan ba mu kishin ƙasar nan ba idan ba mu tashi muka gyara ƙasarmu da kanmu ba babu wani wanda zai gyara mana ita babu kowa sai dai zai taya mu lalata ta inda zai samu fa'idarsa ba abin da ya dame shi jan china ne za a zo su samu madinai su tafi ko haɗa baki da wanda za a saci fetur ɗinmu in ma ɗan amerika ne ko ɗan britain ne ko france ko wanne ne ma duk abin bai wuce wannan ba abin da ya dame su in a shirya kuke ku kona ƙasar ku sai a taya ku ba wani wanda zai muku akasin wannan don haka dole mu hankalta dole mu hankalta na ga wani bidiyo da bbc suka sake dangote yana kukan cewa kamfanin npc da wasu dillalin mai ba sa sayan mansa tasirce zai zo saya kasar waje kai watakila da kayi tunani ka san akwai wani lauje cikin nadi abin ah ga kayan da za ka saya a garinku a lagos cikin sauki amma kuma ce sai ka je waje akwai matsala kenan akwai wani abu wanda yake na lalata ƙasa cikin irin wannan harka kuma yanzu za mu ci gaba da irin wannan tunani da irin wannan abin nan rubabbin tunani irin wannan Allah sauke muna roƙon Allah maɗaukin sarki ya taimake mu ya taimake al'ummanmu ya cusa sun ƙasarsu da al'ummarsu cikin zukatansu su fahimci ya fahimtar da su su gamsu a cikin zukatansu cewa duk wannan babato da ake ta yi wani ya zama cikin awowi 24 da yake da shi zai ware kamar awa biyu duka cikin tsinewa najeriya aikinsa kenan shi kuma ko ya tsaya a teburin mai shayi ya ta tsinewa najeriya kasar banzawa ne shi kuma dan najeriya ne ba inda watakila ma bai taɓa fitar najeriya ba duk inda yake amma shi abin da ya zaɓan makansa kenan saboda wauta da rashin sani inda aka fuskanta wani zai ware wa kansa awa biyar duk ciki awa 24 na awa biyar na la'antar najeriya ne shegiyar ƙasa kaza wane ne wane ne bene ne mene amma kuma shi a wannan wurin fa kana dan matsawa kaɗan shi ma ba ganin kowa sai kansa in ya ga hanya ta hanyar sane yana ma sane a nan teburin mai shayi ba wata matsala ba ce a wurinsa in wasu wanda abu ne da zai sace ko zai kwace da ƙarfi ko zai fisge duk zai iya maka wannan kamar da irin zanga-zanga da aka yi kwanakin baya ana cikin wahala gwamnati ana ga ta sa mutane cikin matsala ta janye tallafi da ake barwa saboda haka ana zanga-zanga zaluncin azzaluman shugabanni da wane ne da sauransu kuma masu wannan zanga-zanga kuma suka koma kuma suna fasa mutane kantuna kantin da ba nasu ba to kai da ka fasa wani kanti ka ɗauki kayaki cikin kantin kai kuma mai sunan kare yanzu duk shugaban da bai daidai ba ya jawo wa talakawansa wahala da sauran sunansa azzalimi ba kilafi a nan to amma kuma kai ma abin da kai din nan kai kuma mai sunan kare yanzu muna son ka sa wa kanka suna ba sai mun yi taro abin na shawara ga sunan da ya kamata a kira ka ba kai ka kira kanka dole ne ba za a wuce wannan lafazi ba na kai ma azzalumi ne iya zambilla saboda haka dole ne mu hankalta yan uwa mu yi kokari mu gyara wannan ƙasa ta mu ci dole mu kan mu qiyamul layli kuma qiyamul laylin nan ko kuma yin kishin ba wai wata matsala bace sosai ai a kowa yana iya kana iya abin amma ga mabudin sirrin abin duk lokacin da wasu abubuwa guda biyu suka shigo gabanka yin ɗaya zai tabbatar da wata maslahar ka za ka samu kuɗi ko ka yi riga ko ka yi wa kaza ko abin hawa ko wani abu amma kuma yana iya karo yana kuma karo da maslahar al'umma ko ƙasarka a wannan lokaci sai ka jingina naka bukatar ka tabbatar da maslahar ƙasarka in kai haka ka zama to mai kishin ƙasa sai ka kiyasta wannan cikin duk wani hali da za ka shiga cikin harkar kasuwancinka hanyar aikinka hanyar karatunka hanyar duk wani hulɗanka da za ka yi Allah ka tausaya mana Allah muna roƙonka ka taimaka wa ƴan'uwanmu Falastinawa Allah gaggauta sama musu ƙasar su sama musu ƴancin ƙasar su ya ubangijinmu kai maganin azzalumai da suke zaluntar su Isra'ilawa da magoya bayan su Allah ka tsare ƴan'uwanmu mutanen Lebanon da ake ta kakkashewa bisa zalunci har yanzu ka amsa mana wayannan addu'o'i namu ka sanya albarka cikin kasuwancin 'yan kasuwanmu da noman manomanmu da kiwon makiyayenmu da karatun 'yan makarantarmu ibadallah inna allaha amuru bil adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun واذكروا الله العلي العظيم يذكركم واشكروه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله